أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و barkamu da dawo a darasi za mu tashi ne a babi na 45 a cikin littafin sahihul bukhari a babi na 45 ko a hadisi na 195 kuma babul ghusli wal wudu'i fil mikhdami wal qadahi wal khashabi wal hijara kuma haka ba bayan wancan sati mun yi babu sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu ala al-mughma alayhi hmm to wudu wancan sati muka ce sune ruwan alwala shin ruwan alwala waɗanda ya alwala da su ne aka tare aka zuba mishi ko ko sauran ruwan alwala ne aka zuba mishi saboda hatta da ragowar ruwan shi ai suna da albarka sallallahu alaihi wa sallam haka ne ko amma abinda ruwayoyi suka nuna shine cewa ruwan tare su aka yi bayan ya ƙara Allah aka zuba da shi za Allah sallallahu alaihi jikinsa tsahir ne to shin yanzu idan wani bai da lafiya shin wani na iya yin arwalla a zuwan ruwan shi ha? kuwa ne a wasa ba idan wani yanzu bai da lafiya wani ya je ganin shi yana iya arwar laruwa a tare a tare su sai a zuwa mai gaji kun san mutumin da ke da ainihin in ya kama mutum yake yi to in ya samu idan aka gane shi mi zai yi shi wanda mutumin mai aiki in yi alwala za a tare ron ko za a tare ana zuwa mai kowa to ya zamu kamar mi shi mai aiki to shi mara lafiya ba ala'ayyati hal wancan na al'ayin nassi ne tabbatar da shi wanga kuma na manzo sallallahu alaihi wa sallam nassi ne ya inganta to amma idan za mu fahimci mas'ala din tana da janibi guda biyu shin wannan suna daga cikin khususiyat na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ruwan da ya alwala ana iya a sha su ko ko wanga bai daga cikin khususiyat na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana iya yi idan muka dubi wannan ba mu taba ganin sahabbai ba wani bai da lafiya sun yi arwala sun zuba mishi kina wani yake nuna cewa yana da cikin khususiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimta shi yasa ba karanta nassi ba fahimtar nassi wallahu a'lam ni ma dai na cewa khususiya ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam babul ghusli wal wudu'i fil mikhdab babu wanda zai bayanin yin wanka da alwalla fil mikhdab a cikin dan koko asalin al khidab shine lalle to mikhdab kamar wurin da ake yin lalle na mata ko kuma koko wanda ake lalle a cikinsa ko ake saka lalle a cikin shi to kun san lalle kala biyu ne akwai lalle wanda za ku iske yana da yawa akwai wanda yake kaɗan to amma nan ba lallen ake nufi ba saboda sun kasance suna amfani da shi amma sai zama to suna ne na wato kamar abin da za a ce ɗan koko ƙarami ko babba ko ƴan ƙwariya mu ce ƙwariya don an fi fahimtar ƙwariya shi an bi khidab wal qadah da kuma qadah shi ma qadah nau'i ne na wato ɗan koko ƙarami an gane ko ‘yan ƙwarya ƙarama wanda suke amfani da ita wal khashab da kuma khashab icce ake ce ma khashab amma kuma ana nufin ana iya ɗauki akwai itacen da ake ɗan sassaƙa su a gyara sai su zama to ana ajiye ruwa a cikinsu wal hijara kuma duwatsu kun ga duwancin lokaci suka ce suna amfani da waɗannan mu kanmu in kun ga duba da ludayi wanda ake amfani da shi ai na abin nan ne na ƙwarya ne ko ba haka ba amma yanzu waɗannan abin da suna bacewa har da cokali da ai na, na, icce ne muke amfani da shi ko ba haka nan bane yanzu ba kowa yake ganin irin wannan ba yanzu in ma ka ba mutum kace ci abinci da wannan zariyar ka zai wanda kuma ya fi domin shi bai ɗaukar zahi mu yanzu wanga da muke amfani da shi zahi yake ɗauka kuma baka san sinadarin da tura suka yi shi da shi ba suna yanzu hallaka mu Allah ya kyauta حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة صلى حلبت أنقاليكو فقام من كان قريب الدار إلى أهله دون يكينا لجدا قصا da masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya tashi tafi zuwa ga iyalansa wa baqiya qaumun wadansu suka tsaya kenan tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam kenan gidajensu suna da nisa in sun ce su je har su je gidansu su je su dawo ba za su samu sallah ba shi yasa kullum ka kula da in lokacin sallah ya kusa ka shirya ma sallah da an ce ba sauran awa daya to idan ka san zaka je wani wuri to in yi rayuwa ka tsaya kai sallah ka tsaya kai sallah ko minti 30 ko minti 15 kaka ce a bari in ji son zan yi sallah ba za ka yi cikin lokaci ba ko kuma ka yi alwala in abin uzuri na ka kama hanya duk inda ka je ka iske ana sallah kawai sai ka je ka yi sallarka amma in ba haka ba za a samu matsala shi yasa tafiya a lokacin sallah ya kusa ba ka yi alwala ba wallahi akwai hatsari amma ka yi alwala in ka ce mu masallaci kawai sai ka yi sallarka wa baqiya qaumun wadansu tsaya fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mikhdabin min hijaratin kaga sai aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi mikhdab ana nufin nan wata ƴar ƙwarya ce ko a ce wani dan koko abinda ake ajirwa cin shi amma min hijaratin nan min libayalil jinsi ci wato nau'i ne na koko amma wanda da mi aka yi shi da dutse saboda dutse kala kala ne akwai dutsen da za ku iske an yi shi ne dan kawa akwai dutsen da ake ado da shi akwai dutsen da ake yin kwanoni da shi saboda ana iya sassaka shi a bai da shi kamar kwano kwano bai da nauyi sosai ina fata an fahimta fihi ma'un a cikin shi akwai ruwa fasawura al-mikhdab kenan sai yayi karamci kaga wannan yana cewa mikhdab yana ilmantowa karami yana ilmantowa mi babba fasawura al-mikhdab fasawura al-mikhdab an yabsuta fihi kaffahu sai yayi karamci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya tafin shi mai albarka a cikin sa fatawadda al-qaum kulluhum sai mutane suka yi arwala su gaba daya qulna muka ce kam kuntum nawa kun kasance qala 80 wa ziyada mutum 80 da wani abu me yasa domin da ya shimfiɗa hannunsa a ciki albarkar ta zo a wani lokacin ma za ku ga manzara su salama hadisin nan na wannan mace mai karba wadda ta je ɗaukar ruwa mai mazada wadda ya haɗu da ita kaga mutane duk suka sha kuma ruwanta suna ne wannan mu'jiza ce kauniya ana ba shi mu'jiza ma'anawiya kamar alkur'ani ana karanta shi kuma akwai mu'jiza wadda take kauniya annabi isa na rayar da matacce ko ba ka da bane shi ma wanzan sallam kun gashi na ruwa suna iya fita a hannunsa kana iya bincike akan wannan mu'jizujin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kaza iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ko ba ka da bane mai mazada ya hadu da ita ruwanta sun tabbata an je ana aiki an ka kawo ishatu ko ba ka ba ya akuya da aka dafa kuma kowa ya ci har aka barta duk mu'jizoji ne manzo sallallahu alaihi wasallam kana bincike kansu mun fahimta ko? حديثي ناقبا حديثي نقريدة تسعين دشدا حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء ياتي أكامش قدح ميهترى قدح أكوي القدح وند أكي ما سكوني ينرهن كبير وند قال بي سنة أنفاني بسوني وجن صافي دنيمان ساعة سوني الأزلام sannan akwai alƙadahu wanda ake ma dalin fatha to shi wanga mai fatha yana nufin kamar a kawo abin da za a yi arwalla da shi kamar a ce ya ƙwarya ko kuma ɗan ƙoƙo mun fahimta ko fihi ma'un fa ghasala yadayhi sannan sai wanke hannayensa sallallahu alaihi wasallam wa wajhahu da fuskarsa fihi a ciki wa majja fihi sai tofa a cikin shi ko ya guma ruwa ya zubar a cikin shi ne majja na fata an fahimta حدثنا أحمد بن يونس حديث الذي تسعين دا دا أبنن دا بكويكو حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi tawri kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai muka fitan mishi da ruwa fi tawri shi ma wani dan koko ne na fata an fahimci dan koko shi ake kira tawr min sufrin na sufur bakin karfi annuhas shi ne sufur fatawadda'a sai manzo Allah sai ya walla fa ghasala wajhahu ya wanke fusko fuskar sa talatan su uku wa yadayhi ko ba haka ba da hannayensa marrataini marrataini shudi bibiyu ko so bibiyu wa masaha bi ra'sihi sai shafa makansa fa aqbala bihi ya fuskanto wa adbara ya ba da baya kiran gaba da baya haka akbala wa adbara an gane ko to kaga ne akbala wa adbara ya an ce akbala aha adbara akbala shine fuskanta eh to to shine ya an kawo shi fa akbala bihi wa adbara ya kamata a ce fa adbara fa akbara tunda in ka dauka daga nan kai baya shine adbara akbara kuma kayo nan to sai ka ce akbala shin haka da an kai an ka fara ko haka ha sauran riwayatin su za su fassara muna tunda sauran riwayat sun nuna bada abin bi muqaddami qafahu shikenan al-mujmal wal mubin kan mu mance ko cikin hadisi akwai shi na fata an fahimci an fara daga bani sannan ayu baya domin bayyuwa ar wallahi fara daga nan ayu nan na fata an fahimci amma ta fuskar lafazi in abu ya zo da iskali ya za a yi a warware wannan iskali shi yasa muke yin irin wannan kaga wannan nuna cewa ana yin alwalla da mi da koko wanda yake na gaci ne bakin karfi tun domin sufurin an gaci ina fata an fahimci ne to wanda ya nuna cewa ana yi inda ba wata cuta yake duke shi bakin karfi wani lokacin yana in yana sabo-sabo in ya ɗauki ruwa yana ɗauke da wasu sinadarai wanda ba su da kyau an gane ko in ba an tabbatar da akwai su ba sai a nisance shi ina fata an fahimci ne wannan kuma duk ya kawo da sannan don ya nuna maka abin ya halatta halaccin yin alwalla cikin kokon da yake na karfe ne ko kuma na icce ne ko kuma na mi ko na dutse duka waɗanda abuwa sun halatta a shara'anci muna iya bari bakin nan saboda wancan hadisin mai zuwa yana da ɗan tsawo akwai bayanai sai sati mai zuwa ya Allah kan wani abinda muka faɗa da mutu da Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu